بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما يحكى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته Allah ta'ala ya ƙara haɗa mu a daidai wannan rana ta ta alhamis hudu ga watan rajab shekara ta 2047 wanda ya da 25 ga watan disamba 2025 miladiya wannan majalisi namu na kitabun tauhid na Muhammad ibn Abdul Wahhab muna cikin babi na babu tasammi bi qadil qudati wa nahwihi insha Allah zamu ƙara a karanta wannan babi mu ci gaba da abin da ya bada saura mal yace babu tasammi bi qadil qudati wa nahwihi fi sahihi an abi hurairah an an-nabi sallallahu alaihi wa sallam qala إن أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك لا مالك إلا الله قال سفيان شاها شاه وفي رواية أغيظ رجل على الله يوم القيامة وأخبث قوله أخنع يعني أوضع ما ليتي بابنا واتو hukuncin sanya suna da na alkalin alkalai ko abin da ya kama da wannan kamar sarkin sarakuna ko abin da di ya shiga wannan dangoga ya ce ya zo a cikin as-sahih sahihul bukhari da muslim daga abu hurairah daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yake cewa inna akhna asmi mafi wato mafi kaskancin suna inda Allah a wajen Allah rajulun shine wani mutumi tasamma ya sanya ma kansa suna malikal amlaki sarkin sarakuna qala sufyan sufyan ibn uyayna yace mithlu shahan sha kwatankwacin malikal amlak shine da shahan sha a yaran farisawa وفي رواية وترواية أغيظ رجل على الله يوم القيامة wannan mutumin shi ya fi fusata ubangiji shine wato mutane suka fi kowa fusata ubangiji ta shar kiyama wa akhmathu kuma shi ya fi daukan datti da dauda tare da shi ya kakaba a jikin sa a mun yi mun fara wato magana akan akan wannan hadisi da inda malamai ke gani a muka ce shirka iri biyu ce akwai shirka da tashbih shirka da ake kokarin wani mahaluki ne ake kokarin wato kai shi wajen yabo kai shi kololuwa har daga baya ma a koma ana ana cewa yana da wani kaso na ubangiji yan ubangiji yanzu kamar wanda yake cewa shi annabi annabi Isa so tsabagen san annabi Isa da yake yi yake malakan kansa har ya kai shi wato ga cewa shi dan ubangiji ne to kaga wannan abin da ya jawo shine ya kamata annabi Isa da ubangiji shi tashbihi to wannan ɗaya daga cikin kenan banda wannan kuma akwai shirka ta tashabbuh shirka ta shi mahaluki shine kisan ma ya daga kansa da kansa da kansa da ƙarfi da yaji shine tashabbuh ba tashbih ba shine wanda shine irin shirka da kuma su iblis suka yi kenan da kuma shirka irin ta fir'auna ma alimtu lakum min ilahin ghairi to shirka ta ta tashabbu galibi takan fara da girman kai da ji da isa da wani kafafa galibi da wannan abubuwan suke farawa daga baya har mutum ya je ya fada cikin shirkan babba yanda su shedan suka yi to wannan babu ya daga cikin babuka da malam yayi saboda wato yayi mana bayani akan shirku tashabbu ba shirku tashbih ba shirku tashabbu shine tun a hankali mutum ya fara sanya maka wasu suna na kasaita gawa shi babu dama ne shine sakin sarakuna ko alƙalin alƙalai ko kaza irin wannan sunaye da suke dauke da ma'ana na wato kasaita da girman kai to in ta sada na zuciya kuma sai ya zaga dan masa da jin cewa babu wani wanda ya isa yake saman shi sai shi to kaga wannan ya daidaita kashi da ubangiji yana ma iya fitar da shi daga musulunci shi yasa a can karshen hadisi za ku yi mazala yana cewa akhbatu ya fi daukan datti su masu shirka ta tashbihi jinsin masu shirka shirka ta tashabbu sun fi tsanani wajen ubangiji sun fi fusata ubangiji akan masu shirka ta tashbihi galibi masu shirka ta tashbihi su galibi zaka sami sai mabiya ne amma tana da wasu iyayen gida masu shirka ta shirku tashabbu kamar shedani shaidanu na mutane ko na ko na aljanu za ga galibi yayin da za su sa wani bawan Allah ya bauta musu su ne masu tashabbuh din shi kuma dan adam shi mai tashbihi saboda haka shi yasa ubangiji ce ya fi daukan da ya sa kansa ya dauka wani abu ne ya sa kansa wanda yake da dauda ne kwarai da gaske zai je game da ubangiji a wannan to ya kawo mana ce ire-iren wannan shine mutum ya sanya masa kansa suna qadul qudah alƙalin alƙalai muka ce wannan a sakenta mutum ya sa kansa irin wannan suna yana nufin cewa duk wani hukunci sai an koma wajen shi sannan hukunci ta yi sannan kuma shi ne gwani a hukunci duk wani hukunci in ba hukunci za ka yi amfani ba to yanzu wannan yana ganin hukuncin bai yi ba saboda ba wanda ya kai shi wato zaren gwana mutum ya rika jin irin wannan to kaga yanzu an ɗauko hanyar da zai ɗauki wani wata siffa ta ubangiji tunda ubangiji a hukunci dai yana hannunsa ubangiji duk hukunci na hannunsa shine alalahul khalqu alalahul khalqu wal amr shine halitta ke hannunsa kuma umarni ke hannunsa umarni kuma yana magana kan hukuncin sa hukuncin da yake yi a cikin a cikin bayi inal hukma illa lillah hukunci duka yana wajen ubangiji saboda haka yayin da yace isai makan shi alƙalin alƙalai yana nufin wato sai a komi sai an koma wajen sa sannan abin yayi to da kaga ba da daidai aka yi ba kamar yadda za ku ga yanzu turawa suka suka yi mulki wani suke yi duk wani ci a cinye inda ka saka samu a duniya ta ce an kowa wajen wato abin suka suka shata a ƙasa a matsayin wato values din su wato ana kana son ka rayu rayuwa ta an ta aminci kuma Allah maka cewa wato wannan rayuwa ita ce in ka same ta kawai zaka same ka cika cinye to shi sai ka koma musu za su ce in misali yanda in yanayin principles of governance ne yanda ake mulki sai ce sai an koma su shan contract din su ruzo da su waye in ba a yi irin nasu mato bai daidai ba duk ba wai babu hikima bane to amma kalele ce a cewa sai akwai wani mutum daya wanda shi wannan mutum dayan ma ana watanta ma ana tsammanin ma cewa ma ba ma tantama ba duk wato bincike sun nuna cewa shi ma ba wai shi ne kadai ya je kawai ya shiga daki din kiro wannan ra'ayikan ba ya yi amfani da ra'ayikan mutane galibi ma ra'ayikan musulunci ne suka suka tarjama shi zuwa wato abin da yake zai zai yi wato mai hidima ma al'umma to kaga su suna da wata wata wato wani ra'ayi irin wannan wata nazariya irin wannan na jin cewa duk wani hukuncin aka yi sai an kowa musu to irin wannan shi ke jawowa kaga mutum daga baya yana kokarin gogori da ubangiji akan abin da yake ya yake banta da shi saboda haka a ce mutum alƙalin alƙalai ko sarkin sarakuna ko mai hukuncin masu hukunci wani wani a ce to ai ga yin kawa da yazo mai hukuncin masu hukunci zo ka musu hukunci zo ka yanke musu hukunci wanda a faɗe shi a sake wannan ba zai zama halal ba saboda gashi manzo Allah gashi ya hana har ma manzala ya ce akwai azaba abinda aka ce akwai azaba ya zama kaba'ir gudu dama ta'arifi na kabira shine wato ya zama akwai la'anta ko azaba ko tsinuwa ko abin da kuma da wannan wannan shine ta'arifi na kaba'ir gudu duk wani laifi da ubangiji ce zai azaba ko ya tsine ko wato akwai la'anta wani abu kamacin wannan wani razani dai to wannan shine ta'arifi na kabira kamar da malamai irin su Ibn Taymiyyah suka yi suka yi magana to idan mutum ya ce alƙalin alƙalai ko kuma wato wannan kun ga idafa ce alqadi wannan mufrad ne ismul fa'il ne mufrad alqada jam'i ne gashi aka mishi tozali da aldalam wanda wannan wajen malamai yana fa'idan da wuju to haka shi ma malikul amlak sarkin sarakuna abin ai ba wai an ka hada wani sarki da sarakuna a daka waje guda saboda ka tashi wata ma'ana daban to wannan malamai wannan suna kyanta idafa a larabci to idafa ko wacce take take zama wato an hana tan aka yi ta zai zama kamar an kamanta ubangiji da abin halitta ko kuwa akwai wasu lokuta da idafa wata zama am ba ta zama ta da hukunci na bai daya kaga anan da kake qabil quza kusa abin da kake cewa shine wato alƙalin alƙalai na duka na mu duka wannan kusan shine larabcin abin da ke fa'idantarwa to koyaushe ne idan aka ce aka yi irin wannan sarkin sarakuna alƙalin alƙalai ke nuna hukuncin ya zama ya zama farin a cikin halitta baki daya ko ko a yana nuni akwai wato exception to gaciya to al-idafa ta fuskan wai ta fa'idata da umum ana iya kasa ta kashi uku kashin farko shine wato a sami suna mufrad ko ismul fa'il mufrad mufradi ne tilo ne sai a danganta shi zuwa ga wato wani wani suna wanda aka mishi tozul al-balam kama alquda duk da jam'i na alqadi amma an ce alquda ga albalamin sannan kuma ga shi kashi jam'i ne aka ce aka hada shi kuma da wannan mudaf mudaf ilayhi wanda ya kawo ya zama kamar ma'arifa da to malamai suna cewa idafa wanda take aka riga aka danganta shi da wani wanda aka fito da alif da lamun wannan yana nuni zuwa ga wato game hukuncin baki da kamar kace hakimul hakimul hukam mai hukuncin masu hukunci sarkin sarakuna qadil qudah wannan ismul fa'il ne aka mishi idafa aka mishi idafa aka hade shi tare da wani alif da lamun sannan kuma ga ma jabi ma aka hade su wanda malamai suka ce wannan duk ko shakka babu yana fa'ida da wato umum don haka bai halitta wani mutum ya je ce sarkin sarakuna ba saboda kace sarkin sarakuna a haka kasa ke baki daya duk wani sarki na karshen sa ko alƙalin alƙalai haka suka ce idan ya zama wato am idafan an yi ta ne wato jam'i ne zuwa ga zuwa ga wato mufradi jam'i zuwa ga mufradi jam'i zuwa ga mufradi kamar um, asma'ullah ibadullah bani adam misali wannan kaga duka jami'i ne aka aka danganta shi zuwa ga mufradi suka ce shi ma wannan yana fa'ida da wato suna ne na wato suna ne na wannan ko ito abna bani adam shi ma jami'i ne amma dai watakila mu ce da asma'ullah ko ibadullah kan ce bayin Allah aka shigo kaga wannan ibad ba jami'i ne Allah lafzul jalala kuma sunan mutum sunan wato Allah ta'ala da muke bauta ne shi daya sai kan kace ibadullah kana nan kace duka bayan ubangiji shine bayan shine ubangiji su baki da shine ibadullah duka mu bayan sa ne baki da kuma shine ubangiji mu baka toka baka baka toka ci kowa ba to wannan shine wato jam'i ne sai aka idafa zuwa ga mufradi shi Allahu mufrad ne jam'u kuma shine asma'ullah ko ibadullah wannan yana nuni zuwa ga wato ibayin Allah baki da ko sunayen ubangiji baki da kamar kuma a ce ummatu Muhammad misali an ce al'umma anan Muhammad ba ai ba a cire kowa ba an ce al'umma anan Muhammad haka al'umma jami'i ce Muhammad kuma tilo ne amma yayin da aka hada wani abin da yake jami'i zuwa ga tilo to wannan shi ma yana baka da dama ka zo ka ce wani abin ba am bane bai shafi kowa da kowa ba sai in ka da dalili to sai na uku kuma shine wanda ake mudafin ila jins shi ma wani wanda ake danganta shi zuwa ga wato jinsi suna na jinsi shine suna na dangin abu kamar ce mana ‘yan adam yanzu aka ce maka aka ce ɗan adam yana da wato yana dariya wannan ba za ka ce ba wani adam bai shiga ba duk ɗan adam ya shiga saboda wannan wato suna ne da aka dangata ba zuwa ga jinsi jinsi ba suna ne na mutum ɗaya ba Allah ta'ala dan da yake cewa ya bani adama la yatannakum shaytan nan ba ana magana ya bani adama ya wasu bangaren annaba wasu ya annaba adam banda wasu ba wannan ya bani adama da ya faɗa ya ya kunshi ya kushi duka ya adam baki da ubangiji yana mana wato wa'azin cewa kada shaydan ya fitine mu kamar yadda fitar da wato iyayen mu kamar akhraja abawaykum min aljanna saboda haka dai waɗannan su ne sai mufrad ila mufrad wannan shine wannan akwai sabani wani lokaci galibi sai in an samu karina kamar a ce abdullahi bawan Allah kawai aka shigo mufradi ne bawa ubangiji shi ma mufradi ne bawan Allah wannan galibi sai an duba da an ga karina baka cewa yanzu galibi yanzu wannan ya zama yana nuni zuwa ga gamewa hukunci sai in akwai dalili kaman abdullahi kaman ni'matullahi kaman ayatullahi ba ayatullahi akwai suna ba baka cewa to wannan ayatullahi ana magana wai wai wai dukkan ayoyi su zama shi shine ayan Allah in ba shi babu wani wannan ba za ka faɗa haka ba saboda mufrad ne ila mufrad wannan ana duba qarina ne a ga me yake nufi tukuna to wannan shine abinda malamai suka yanda suka bambance tsakanin mudafin idafa in aka dangata ta a shi ne in aka faɗa to take gamewa hukunci sannan ka qabil qudah wato wannan kaga ismul fa'il ne aka danganta zuwa ga wani ismul ismul jam'i sannan kuma aka mishi tozo da al-dalam wanda ke nuna game hukunci shi za a nan malam ya hana haka yace to kaga bai da bambanci da wannan malikul malikul amlak wannan malikul amlak shi ma dai wato mufrad ne kuma wato yana dauke da ma'ana ce ta ismul fa'il wani mai wani mai sarauta sannan kuma aka danganta shi zuwa ga sarakuna sarakuna kuma aka mishi tozo da al-dalam wanda yana nuna kuma game hukunci baki da sai shi to wannan kaga bai halatta bai halatta a fade shi ba to sai dai malamai suna da wato magana akan shin ya halatta a ce a alƙalin alƙalai na Najeriya alƙalin alƙalai na Saudiya alƙalin alƙalai na Kano alƙalin alƙalai na na Kaduna kaga yanzu an an mushi kaidi an dabaibaje shi da wani waje wannan yana nufin cewa in bai fita in ya fita ya tsallaka to kaga shi bai zama alƙalin alƙalin wajen ba kenan haka zalika misali a ce malamin malamai a fiƙi misali ce malamin malamai a fiƙi to wannan ya halatta a faɗa tunda an kawo magana ikhtisasi shi wancan qaidul makani shi kuma wannan qaidul ikhtisas qaidi ne al-ikhtisas shine a sabo wani field a ce wato nan ne yake zama shi malama ba wani bangare ba malami bane wannan ya halatta a faɗa ko bai halatta a faɗa ba aka da ana cewa akwai malamin da ba shi da malami a wajen wasanni da sauransu to to malamin da bai da malami a saki dai wannan ba daidai ne ba amma haka wani ce malamin da bai da malami a kwakwallo misali ko a ce a wannan malamin da ba shi da malami a fito ko a ce wannan sa alƙalin alƙalai ne amma a Najeriya ko a Kano ya ana iya faɗin wannan ko bai halatta ba to da yawa ne daga cikin malamai da sun shi ma wannan din sankar hanta sun ce sun dan nuna wato yankemin su a faɗi irin wannan itlaki haka saboda shi din ma a zai iya kawo ji da ji da isa wanda wannan shi ake son kuma a karya lafansa ji da isa da dan adam ke iya samu dan a ce mishi alƙalin alƙalai na jaha ko da ta jaha ce ko ta Najeriya to wannan ji da isan za a iya samun ta din sai da wasu daga cikin malamai suka ce makaruh ne wasu ma sun ce haramu ibnu isamin da yana ganin a dai bashi a makaruh din kar a ce a ce mishi haramu sai alƙalin alƙalai na Najeriya to abin da dai ya fi kama musamman dai lafazin alƙalin alƙalai ko sarkin sarakuna wanda za a galibi yana nuna isa da wato kekashewa abin da ya fi daidai da usul na shari'a shine haramcin wannan da wannan sunaye sarkin sarakuna ba daidai ke da sauran abubuwan da ake iya da su da waje ba kama a ce wannan gwamna ne na Kaduna Kano ai gwamna wannan kaga wani shugabanci ne aka ce yake yi ko shugaban kasa ne na Najeriya wani shugabanci ne shugabancin nan kuma galibi ba yi da ma'ana ta isa galibi ma shugabanci inda inda wato suke jin ci shugabanci nauyi ne aiki suke yi ma kamar ma su ne babbayi din suka zama wato ana cewa sayyidun nasi khadimu shugaban mutane shine mai musu hidima za galibi shi sai an ci an cinye sannan sai sai samu rabuwa shi ya ci za ka ce sarkin Kano misali ko ka ce sarkin Kano ko ka ce shugaban kasar Najeriya wannan galibi shugabanci baya nuna wato wani izza wani izza wani wata buwaya baya nuna kuma wato ji da isa sabanin kai amfani da lafazin wato sarkin sarakuna kai amfani da lafazin alƙalin alƙalai to wannan illan da shari'a ya sa in ya ta hana wannan to akwai a wannan ji da isan da bai samu zai iya jin cewa yanzu duk wannan faɗin ƙasa ta ce don haka sai yanda na nake so haka za a yi sarakuna na faɗin wannan ko dai a yanda muke so ko kuma za ku rika da ƙasa ta ƙasa ta ce da yanda nake so haka za a yi to haka kuma yana ji da irin wannan ji da isan kuma ku zo kuna ce mishi kuma sarkin sarakuna to kaga ai a wannan abin da ake son tashabbu shirku tashabbu din wannan za a je a jefa shi to ita kuma ita kuma shari'a al-illa tadur ma'a al-hukm wujudan wa adama ita dai inda aka samu dalilin da yake sanya a samu aka haramta abin aka samu kuma dalilin to kuma shari'a tana haramta abin in an rasa dalilin sai ya zama babu shari'a ta sauta in kuma an samu abin sai ya zama shari'a ta tsaurara to shi wancan shugaba kaga galibi ma'ana ce ta hidima kawai shugaba ko gwamna ko wani abin wannan hidima ce galibi ba ta isa ba sabani yanzu kace alƙalin alƙalai wannan dole akwai wata ma'ana ta wato ƙoƙarin zai sa a kawo mushi wani da ƙarfi da yaji zai sa wato a saka ya mushi shi zai sa kuma wato a yaban kana sai yadda yake so to wannan shi yasa wato malamai da yawa suka ce wannan gaskiya alƙalin alƙalai wato wannan sarkin sarakuna ya kamata a kula kwarai da sai ka a faɗe shi kuma wannan babu zamu zo mu karanta a gaba na Abul Hakam da ake kira da ake kira Abu Shuraih da shi hane ko sahabban manzo Allah ana cewa Abul Hakam alaka shi ne hukunci ko wanda ya gwani a hukunci sai shi ya koma baka baki dai ba ana ce mishi yawa gwani da hukunci din baki da sai manzo Allah ya hana wannan duk da kaga shi ma akwai wannan za a iya cewa to ai Abul Hakam din karina ta nuna cewa wato kawai tsankanin mutanen sa ne sai musu hukunci suke yadda awa akwai wannan karina ne ita ba da ma kaga da kamar zata bai da ba saboda tana fa za ta ci gaba da fa'idantar da wannan jiri isa da mazala ce kai sa wannan suna cire wannan suna da saboda haka abin da yafi daidai shine wato kara tsaya ana cewa wani sarkin sarakuna ko alƙalin alƙalai ko da ko an yi dababe ta shi da jaha ko wani waje wannan ba daidai ne ba shi yasa kamar da nake faɗa za ku ga su Sheikh bin Bas in za su yi ma in za su kira wato malam bakar gumi ko su kawo wani wasu wasiku ba sa kiran shi alƙalin alƙali sai kiran shi ra'isu qudati Najeriya wato shugaban alƙalin alƙalan Najeriya wannan kiran shi wasu cewa shi alƙalin alƙalai baki daya wannan alƙalin alƙalai wannan sun san wato suna ne wanda yake zai iya fa'idantar da wani ji da isa da sauransu to wannan kusan dai abin da ya yi ya rage mana kenan a babu sai dai wasu yan da zamu ita dajiya da shi mahadi akwai lafuza na nuruddin taqiyuddin shamsuddin ziyauddin shihabuddin al-zahir ko al-zahir bibis wannan laquba ne da ake yi wanda galibi shi ma aka nuna wani wasu laquba ne na isa kamar da muka ce nan ya zo da babi na tashabbu babi na kokarin dauki kan wasu daga cikin sohon ubangiji mutum ya yafa kansa to wannan kuma mutum ya dauki sohon ubangiji ya yafa kansa wannan zai ga dan mashi da tsana wajen ubangiji to a nuruddin da taqiyuddin galibi mu shamsuddin da muna da irin wannan sunaye su nuruddin muhammad nuruddin galibi shi waɗannan alƙafin asalinsu ba laraba ke fara ba wannan alƙafin wannan ba wai laraba ne suke sa sunayen ba su nasiruddin shekh nasir albani ya yi magana kan nasiruddin na cewa wannan ba shi ne asali a shari'a ba sai ta to amma kai ma sunanka akwai Nasiru din ai shi fa ni baba na ya samu wannan sunan ni ba ba wai na ga maka ni ne ba zan sa wannan sunan ba eh saboda wannan shine adalci na malaman sunna ah to Nuruddin kamar da muka ce shi wannan sunaye ne galibi alqab ne ba title ne aka koma aka fara yin su galibi turkawa ne suka fara yi turkawa san da suka zama suke da mulki ah to su da ba kusan mutane masu yaki kwarai da gaske su sun saba da yaki tun usulunsu su haka Allah ya su da yaki tsakaninsu da da mutane irin na wajejen sin china haka sauransu da kuma har turawa ba asalin turawa ba da su ma turawa ne dai amma dai asalin turawa za ga tsakaninsu za ga yaƙi ne dauki ba daɗi iri iri kullum ba a ba a hutawa har dai a lokacin da ubangiji ya sanya Allah ya musulunci a cikin zukatansu to daga baya da suka musulunta sai su koma kuma suna sanya ma kansu wannan suna na sunuruddin shihabu din shihab kaga ba sunan shi ya zama wani ya galibi shihab wuta kaga ga wuta ka addini sai ga abin bai abin nan akwai shihabuddin akwai nuruddin akwai taqiyuddin taqiyuddin galibi za ku an samu wasu daga cikin malamai irin wannan alqab din ibn taymiya shi kansa wannan da shi ne lakabin sa taqiyuddin annawawi wannan shi ma wato shine lakabin sa sannan kuma suna sanya masa kan suna cikin sa al-zahir al-zahir bibris ne wani ɗaya daga cikin kwamandoji da aka taɓa yi ya sa yake da wannan lakabi din to kuma galibi Allah ya nuna ma'anar zuhur zuhur kuma shine ulu li yuzhirahu ala ad-din kullihi saboda ya daukaka addinin akan sarar addinai to kaga yake sa baka shona al-zahir haka da lakabi da al-bilamun ma wanda yake nuna kamala wajen sifa din to wadannan duka gaskiya da yawa daga cikin wasu daga cikin malamai sun ci suke wadannan alqabi sun ce wannan ba daidai ne ba mutum sa baka shi wannan suna din saboda galibi aka samu su wannan sanar ba har ma ya zama yana da irin wannan wato kamar Muhammad mutum za a ce mishi Muhammad kuma ya zama zamma ya zama ya da shi ba shayawa bane shakushe ne to kuma kaga da me za a je a samu wata nuruddin kamar ma addinin ya ya ta karkare ya koma shi shi ne hasken addinin baki an ba shi kenan ba addinin ba zai ci gaba sai ba za a faɗi wannan sunayen ba daga cikin malamai akwai wanda ya wanda fa tafi akan wannan akwai Bakar Abdullahi Abu Zaid daga cikin malamai wanda suka rasu ba da jimawa ba yana da littafi tasmiyatul maulud akan wanda ake sanya wa yara sunaye to shine yayin cewa waɗannan sunaye gaskiya shi duk yana jin makaru ne a wajen sa yace kuma ibnu taymiya da yawa ya sha yin magana cewa ya baya san wannan wannan lakabi da ake mutun da taqayyudi shi wannan taqayyudin da ake ce min ba na so ibnu taymiya amma dai da ya riga ya rinja ya mutane da yawa sun haka sai kiran shi a wannan lokaci ba zai yi mun kaga lokaci kuma lokaci ne ba zai yi kace ba zai ma wahala ka samu ka sa sunan ɗanka kuma baka fiye da wani suna da ka kira shi to su ba a lokaci galibi yau na alƙafin suna da yawa haka ake sa su su taƙi bin irin suna siruddin da sauransu za ku da akwai wannan to dai shi wannan malami da shi wasu da malamai sun bi a kaka hada sun shirin albani shi ma ya nuna cewa wannan sunaye duka bidu'i ne ya kawata kyali su ya ma sarraha bid'a a irin wannan sunaye amma dai abin da yake daidai malamai suka ce wannan shine a tafsiri shakka babu waɗannan sunaye da a farkon al'amari kamar yadda muka faɗa laƙabi ne da ake yi na daula na daula ne ba asali kuma galibi suna yi ne saboda ƙoƙarin su yi taskiya taski suna ƙoƙarin kato ƙoƙarin kamar wanke kansu ne wanda kuma kun san ubangiji na cewa za ta zaku an fusa ku kar ku dinga wato ƙoƙarin wanke kanku koyaushe to watakila wannan shi sanya malamai da yawa suka ji ba san wannan sunaye din to amma dai galibi su sun yi maka wannan laƙabi ne saboda su rika nuna kusan dilala shi siyasiya ba galibi a siyasance ne suke kokarin yi maka su irin wannan al'umma din a dan suna cewa su har yanzu suna nan suna bin addini sau da kafa in mutum ce maka ya sa maka shi taqiyuddin ko shi galibi taqiyuddin kila wajen da haji yake zuwa shi komanda ne da haka sai maka saunan lakabi din saboda wai ya rika nuna mutane saboda ya samu supporters political support haka ya samu supporters cewa shi koyaushe in aka an aka bashi shi shi shi ne shugabanci ku jagorance ku to zai ci gaba da kiyaye wato kambun wannan addini sai kira kansu irin ko shahabuddin ko taqiyuddin ko irin wannan laquba din kamar mu ne a yanzu aka ga yanzu ai zaka ga a nan Kano akwai khadimul islam mai yawan musulunci hidima duk da shi dai da ya fanya khadimul islam kaga akwai wani shi lafazin al-khidma tana nuna wato kaskanci ba saban lafazin izzuddin ibn abdussalam wani taqiyuddin kaga wani wani kamar yana nuna wato kan musuluncin shine ma zai kade shi to wanda shi sa suka ci malamai ba suka je ba su kamar khadimul haramain sharifai wanda yake yake yi ma wato dakuna guda biyu na alfarma masu alfarma hidima kaga sun sa ba kasu wannan su ma wannan suna ne siyasa wato dai nuna muku cewa shi dai yana nan fa kullum har kullum ilela yana nan wato yayin hidima ba abin da zai zama maslaha ga wannan dakuna guda biyu to su ma galibi a wannan lokaci wannan sunaye haka suka rika samu kansu ba wai dan suna son su nuna cewa wata isa ce ba duk da galibi zaka kuma akwai wato abin da suke itibari in kai komanda ne a sa maka wani suna da ke da alaka da komandancinka in kuma kai a galibi bangaren ilimi da ko wani abu sai a jaɗa ko wani suna ya makamacin wannan to amma dai wannan shine dalilin da sa suka samu kansu wannan sunan kamar su al-zahir kaga ai komanda ne shi kamar Izzuddin da sauran zaka da irin wannan sunaye sunaye na komanda na komanda na wato kokarin gwarzantaka da kokarin nuna cewa shi ne ke addini har sai ya mutu to shi yasa suna sun malamai sun ce to kaga idan an lura irin waɗannan itibar ababan lura to kaga sai a ce waɗannan alƙab ne in an riga an riga an sa shi babu al'asma babu ta sami wasu babu na sanya suna abu ne mai yalba ba a matsala bai takaita mutane akan wasu abubuwa kaɗai bai ce sun ne kawai waɗannan suna ne galibi da an ba da irin guiding principles ɗin ne an ba da wasu shika-shikai ne kar ku sa kaza kar ku sa kaza kar ku sa kaza kar ku sa kaza kar ku sa sunan ubangiji kar ku sa sunan da mai yabo da yawa kar ku sa sunan kaza a irin wannan ne aka kawo kawai amma in ba haka ba duk wani suna mutum ya je ya sa ba za ta mushi dan me ba babu tasammi wasi' so la yuhadaru fihi wasi'an bila dalil ba za a zo a takaita mutane a cikin kasa suna nuruddin ba galibi sun ce nuruddin ba su sa nufin alabiya ne suna nufin kawai mujaradan proper noun kawai in an kira shi ya amsa ba sa ba sa halatu da wannan ma'anar cewa shi addinin gaba ki dai shi shine hasken in ya mutu to hasken addini ya disa shi ba sa ba sa halatu da wannan da wannan ma'ana din saboda haka irin waɗannan laƙubba in akwai sunayen da suka fi su sai a sa su mu ma yanzu galibi ai yanzu yanzu ba a sa wannan lakuban ne sai dai wasu lakuban banda ba su ba amma lokaci shike ba shike ina jiddiyawa kuma an an samu sabon lakuba za ku gani a ji yanzu wani lokaci za ka ga har lakuba ma na fina kai da aka gani wanda an zo a ci tsiye ka a ce wai kai ne ma'anar wannan ba nace ni ma ban sani ba me ya ma'anar wannan wannan wannan nace ni ban sani ba sai ka je ka ta bincike sai ka eh to ashe asalin kalmar larabce ne amma asalin kalmar da turkanci suka je suka mai da larabci ta zama turkiya to kaga kun da kuke kallon turkiya sai ku je ku kuka gayo kuka je ku gayo mu ba ba ka ba kallo muke balle ba san me yayi sunayen su kawai sai mutum je dako wani suna haka haka kai baka kai da gaji ka san abin da je dako so galibi irin wannan ko ba za ka zo ka hana mutum ba sai dai abin da ya kamata a kauce shine kar a sai ma mutum wannan lakabin saboda wani aiki da yake yi har ake jin cewa wannan musulunci zai dogara da wannan aikin nasa in yi babu shi babu aikin misali karnin mutum sai ya je ya zama ya zama wani duk wani abu da ke fa'idantar da wani isaji da isa kamar al-zahir zahir bibus gaskiya wannan suna al-zahir suna ne wanda ke akwai tsakai kwarai da gaske ko kuma wanda ku samu wani komanda ku ce to kai lakabin ka izzuddin kaga wannan ku abira ba ku bashi wani lakabin ba sai da sai daga baya da ya zama komanda din sai ku ce to kai kai ne kai ne wato bakarin addini wannan sai dai in za ku faɗa a babi kawai na yanda maza na yi makhalibin walid saifullahi almasul ko wani makamancin wannan sai a yi irin wannan amma ba wai a zo a sami wani suna wanda ke dace ba shi da shi saboda shi a kokarin tsarkake shi ba kaga saifullah wannan ai suna ne wanda maza na sanya mishi mishi lakabi da wannan saboda abin da ya kasance yana yi kuma a cikin saif din babu wata babu wata wato mahgudi sabanin maganar iz ko nuruddin ko wani abu za ga akwai ji da isa da sauransu shi kuma saif galibi takobi takobi sunan shi takobi ma galibi ba kowa ke san shi ba saboda haka dai amma inda za inda za mu kaddara cewa kawai mutum an haifa mishi yaro ne kawai sai sanya mishi zanu rudde to wannan ko saiful islam tsari wannan ba za ka ce mishi dami ba saboda in yayi ne babu da tafa'uli wato yayi ne saboda yana kokarin kyakkyawan fata Allah ya sa wannan yaron nawa ya zama haske ne kuma wato sanyi idanuwa ne ga musulmai baki daya ya sun yi sanya musu kan yaransa wannan suna to wannan ba za ka ce mishi dami ba ko ka ce mai isham ya ce dan sunan ɗansa Nasiruddin misali shi sunan ɗansa Nasiruddin mai taimakon addini to kaga yanzu kamar tafa'ul kake yi addu'a kake yi tun yana yaron sa sa mishi wannan sunan kaga ba daidai ke bayan ya girma kawai aka je aka tsara wani wani lakabi aka sa masa ba to haka kuma in muka ji gaba wajen hujjatul islam hujjar musulunci hujjar musulunci wasu daga cikin malamai an musu wani kabi da wannan da wannan suna wanda da ya fi shahara da shi al-Ghazali Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali ya rasu 505 bayan hijira ka gabata al-ghazali malaman hadisi suna amfani da wannan lafazi na hujja din galibi wajen in su zo suna bada labari suna bada labari na wato wankewa ko bacin marwaita Allah wajen malik yace malik fiqatul hujja fiqatul hujja sahibu hadith sahih Usman ibn Uyayna ya fiqa fiqatul hujja imam wanda alqab ne nasu na ilimi so wannan ba shi ake magana ba shi wannan duk wani abin da kai lakabin sa ko dai kana yi ne dan ka ba da labari ko kuma a siyaki ne ka faɗa ba ka yi dan ka samu wannan bawa Allah suna ba ko kuma a lakabi ne kuka yi amma lakabi ne tamizi ilmi lakabi ne da kuka yi saboda ku a samu wato a bambance a yi mataki mataki ma wani abu na ilimi kamar su malamai suka ce wane fiqa ne su da abin da suke nufi suka ce imamul hujja da abin da suke magana su waɗanda malaman hadisi saboda haka wanda kai ake mutu hujja ba to kawai ka san me ake magana ana magana shi hadisi sai in ya rawaito to hujja ne tsakaninka da ubangiji in baka yi aiki da hadisin da ya kama ka ba to ubangiji zai kama ka saboda ya kafa maka hujja a banka sa shi ya zama hujja kenan a labarin da yake da yake na kanto maka to wannan galibi shi malamai ba sa da wani matsala akan wani irin wannan wani malaman hadisi ce fulani hujja thiqatun amil mu'minina shi ya zama shi shi ne ma shugaban mu shugaban mu ne wannan alqab ne wannan shi ne title mafi kololuwa a wajen malaman hadisi ba kowa ba ya samu ba irin su shu'uba ne suka same suka same Amir Mu'minina bin Hadith irin su Sufyan al-Thawri irin su Isa ibn Rawiya su Imam Ahmad sauransu su Imam su al-Bukhari to amma kuma daga baya kuma an koma ana wasu daga cikin malamai haka ana kiran su hujjatul Islam hujjar musulunci zama alaka wasu ma kenan al-Ghazali kusan ana kiran shi wannan sunan ne saboda yana da wani sun dauki ba dadi da yi tsakanin shi da wanda ba ba suka karkace ma addini musamman falasifa yana da littafin tahafu tahafu da ya rubuta tahafutul falasifa wanda ya rubuta ya duka nuna wato bacin aikin falasifa waɗannan philosophers da suke dangata kansu da musulunci irin su ibn sina irin su al-farabi irin su da ire-iren su abubuwa da suka babu ma musul kan lamarin addini suka dinga mushi wato tannaki da kayan baya al-ghazali ya rika musu gyara kuma ya rika cewa wannan ra'ayin fa aka rike ya fara mutum zai shirka farshi sani ba to kuma banda wannan kuma yana da rujud da yayi kamar yana da fada'iful batiniyya fada'iful batiniyya wanda galibi shi wannan yayi ne akan shi'a galibi da dangogin kungiyoyinsu cewa a cikinsu akwai wanda masu suke da yan batiniya ne sun bin da kafirci ne a cikin zukatansu to galibi wannan shi ya bayu daga baya aka koma ana ce maka zali hudatul islam wato kamar ana cewa shi ne shi maka zali littafansa da abin da ke rubutawa na raddi ma yan bid'a shi hujjan Allah ne a ban kasa akan mazuwa zan zuciya hujjan Allah ta ina hujjan Allah tablighan wajen isar da sakon Allah ta'ala lastiqlalan ba wai saboda shi ya ci gashin kansa ba dai shi ne hujjan ba in an gashi an ga hujja in ba shi to babu hujja ba shi ake magana ba abin da ake magana shi hujjan musulunci ne saboda in yana kafa ma wanda suka fadare ma wannan addini hujja ta yanda zai zama sun sallama ba hujjar sa in zama su sallama ba hujjar sa ba kuma sai dai su zama sun shiga cikin halin fata baki daya to ko kamar da aka sani hujjan Allah ta'ala ban kasa su ne malamai malamai su ma ai hujjan Allah ta'ala ne fi ardi su ne umma Allah ta'ala su ne wanda Ubangiji ya ɗauki gabarin amana al'umma baki ɗaya ba su, ko su ne hujjojin Allah ta'ala ba ƙasa, su ne wanda in ba a musu biyayya ba Ubangiji zai ce to ai ga malamai na sun gaya maka, wanda kuma kuma su ne maka da annabawa. Saboda haka wato cewa hujjatul Islam wannan ita ce ma'ananta, to sai dai itlaƙin sunan amzayin lakabi kamar da aka maka zadi. To wannan gaskiya da yawa kaga akwai wani akwai wani wani nau'i na wato ƙoƙarin yabo. Yanzu aka cewa shi ɗin kamar wani wakake ne. za ka ji in ka saba ce kai kana saba hudud kana saba wa hudud islami kai waye kai addini ka shi shi ma hudud islami ne to kaga wannan zai iya jawo a sami wasu mahazir da yawa saboda haka watakila wannan lakabi da sa mutum lakabi da wannan ba wai a babi na ilimi ba a babi na lakabi kawai dan yana yi musu aikace aikace watakila inda za a tsarkake baki da yafi musamman shi gazalin gazalin shi ka sha da tsamat sosai a cikin tafansa yana da hafawat da kabawat sosai yana kurakurai sosai da yayi a cikin ya ulumi dai a cikin al-muqri min ad-dalal a cikin tafansa da yawa wanda kurakurai da malamai suna masa gyara to kaga a ce hujjatul islam kaga wannan sai ya zama in ka san abu shi kuma sai ana ganin kamar ka san abu mutuncin baki da saboda haka in aka tsaya a tsare a wato kokarin tsarkake baki daga irin wannan lakuba din wani yana da alkhairi amma kuma duk da in an ce wani hujjatul islam to ba wai za a tsaya ana wani matsawa ne kan wannan ba saboda wannan alqab din galibi suna da dilala din su dilala shi inna ma kana hujjatul islam إنما كان حجة الإسلام من حيث من حيث كونه مبلغا لا استقلالا لا مستقلا بآرائه شينا كوا وانا isar da sakon Allah ta'ala ne to sai banda shi kuma sai kuma lakabi na ayatullah ayatullah galibi za ku yanzu shi ake abin nan yadda ba wai kana iya samun wanda ba shi aka ya ce ya sa ba kansa suna ayatullah ba wai abin da bane malamai galibi suna amfani da lafazin ayatullah wajen asiyakin magana ko su wajen su ba da labari wajen su nuna cewa ba ne ubangiji ya tayar da shi ne kawai saboda ya addinin aiki ai ko edu yana faɗa cewa ne ai kamar yana rayuwa ne kawai sannan dan kasuwanci abin da suke magana kamar kawai shi bai san ko sai kasuwanci to wani lokaci ka samu wani malami sai a ce mishi ai wannan shi wane ayan Allah ne a ban kasa wato kamar ubangiji ya tayar da shi a lokacin da ake kamfan bukatan wannan ilimi din sai ya zama shi ke ba da wannan ta hanyar sa ake wannan ilimin ya ci gaba da haɓaka kamar da yana kan ana ce ana kiran shi rasul bayin da ayatul lahi ta'ala fi ardi wato aya ce ubangiji yayi ta kururu kururu aka gani a cikin ilimin hadisi a lokacin sa kusan ilimin ya ja baya sosai ya ma koma sai wata wasu daga cikin malaman indiya da sauransu kuma galibi sai zama ilimin su ne suna yin su ne kusan akademiyan maimakon su ɗabbaka ilimin sosai yadda zai zama an zo an ɗabbaka sunna ɗin an kusantar da sunna ɗin zuwa ga garin mutane to galibi su ba haka suke ba sai ka ga malamin sha kunduma ilimi ba indi to amma kuma za ka ga kusan intaji intaji sare ilimi ma kuwa mai yawa kaga yayin wani mujalladi ya kai 60 amma za ka ga ta kusan mai iya lokacin da rayuwar nasa mai iya kawowa inda ya canza al'umma na India da sauran sai ka ga kusan canjin bai kai a zo a gani ba in ka kwanta da yadda su shirin sa albani suka yi ba wai ba su ba sa aikin makbai za ka canjin bai ba ba kokarin shiga cikin gabagarin mutane ana canza dabi'arsu da shi kanzu albani sai hada abin guda biyu ga aikin a rubuce a aikace a ilmance yana yin ilmin hadisi din sai gashi kuma sai ya zama kuma yana kokarin duk wata sunna da ya sani to sai ya dabaka ya dabaka ta a cikin al'umma sai ya ko ya muku daidai ko muku daidai ko za ku ji ko ya fita tafarra kamar dai dabi'arsu yana yana shige kwarai da gaske shi albani dabi'a sai yana shige kware daga sai da mal albani zariya wato wala laqabin da kuka shi ba albani zariya ya dauka to ya dake hada bi'a da shi babban albani zaka shi ba ba ruwan sa shi duk abin da yaga sunna ce to ko ka sa abin sa ko kai da ya maka dai ko baka zaka ko yayi jara'a ko yace shi zai abin sa ko ya muku ko to shi ma haka wata albani dabi'a kenan da ba a to zaka shi albani shi sa da wasu daga cikin malamai suka ce mishi ayatul lahi ta'ala ne shi kansa ayan Allah ta'ala ne shi kansa a ban kasa to kaga wani ababi ya bada labari kawai ai ba lakabi zaka masa ba shirin da zaka ji daga cikin alƙawarin sa an ce shi ayatul lab ba ayatul lahi albani ba ka ji a faɗa haka sai dai kaga ana bada labari ikhbara ko kuma fi siyaq kaji an bada labari cewa shekul albani ayan Allah ta'ala ne a ban kasa da ya fito da tafili aka gani ayatul la kuma iri iri ne akwai ayatul la wato wanda suke su wannan kamar waɗannan ayoyi da muke karantawa na Qur'ani wannan kaga maganar ubangiji ce ayatul la ana magana ana magana amru umarni da ya bayar akwai ayatul la ana magana khalqu wato ubangiji ya sanya wato tawfiki sa tare da wannan bawan Allah wannan shi ne duk yayin da kaga an ce ma wani bawan Allah shi ayatul la ne wanda shi kuma halitta ne to wannan kaga ayatul la wannan makhluq kenan shi kuma ayatul la bi ma'ana kalamul la wanda kuma la yakunu makhluqan wa illa li'anna ma sadara min Allah ta'ala fa inna ma yakunu minhu subhanahu wa ta'ala saboda haka dai wannan a ce ayatul lahi to laqabi kamar da haka yanzu sun zama yana laqabi a wajen su yan shi'a a kawo mutum laqabi ko a sa mishi wani suna da shi ma wannan gaskiya akwai taskiya sosai wani ayatul lahi kamar ka kamar su yan shi'a ma wannan ayatul lahi da suke faɗa kamar suna nuna cewa ba wani mai jin wani wanda zai iya magana da ubangiji kai tsaye ko ya magana da in masu yesu haka an baka wani laqabi din kamar an baka wani wani authority ne wani wato sultaniya ne na kai kawo abu na kada ba addini ko ba za ci maka dani ba to kaga wala ayatul lahi wannan ma'ana sai ma'ana ce mummuna sai aka ruwa wannan saboda ma'ana ta taskiya din gwara mutum ya zama ya buje masa duk da kuma da mukaddara da ba kada zai za a zo wani yaro tun farkon rayuwarsa da aka haifa maka shi kawai kace kai sunansa ayatul lahi tafa'ulan kana kokarin kyau da kyakkyawan fata ya zama ubangiji ya yi amfani da shi wajen tabbatar da addininsa to wannan shi ma bai da mace suna sirrin da muka faɗa a baya wannan mutum ya faɗa ba za ka ce masa a kare sa wannan suna ɗin ba to sai kuma wato laƙabi na shekul islam shekul islam za ga wasu daga ciki an musu laƙabi da su ma wannan wannan wannan title din shekul islam duk da shi ma wannan kamar da kamar da muka faɗa a baya wasu daga cikin malamai an dinga ce musu shekul islam su ba haka in ka shiga cikin tafi na magabata na malaman hadisi zaka ji wani an zusa ce shekul islam fulani shekul islam shi malamin musulunci ne wannan ko a ce sayyidul ulama shugaban malamai ne wannan kamar azhabi azhabi da yazo tarjama na ayyuba ayyuba sakhtiyani sai ce sayyidul ulama ina zaman da yazo tarjama ko na isa ibn rahuwiya ne ma ko shi ko wani sa dai sai yazo shi shekul islam malamin musulunci to haka tanka yazo ibn tabi'a akwai masu ana kiransu shekul islam din su ba ba wai alƙab ne dai su ma galibi waɗannan alƙabin daga baya da ‘yan turkawa suka zo sai suka koma daga baya duk wani malami da shi ke bada fatawa mufti na ƙasar baki da sai zama su ana kiransu shekul islam su shekul islam kamar su irin su abu sa'ud atendi malami ne wanda baturke lokacin daular usmaniya lokacin suleiman alkhanuni na ku ga waɗanda shi ma yana da wanda ake kiran shi shekul islam da shi da ire-irensa za ka ga duk wani alƙawari da turkawa ke yi galibi mai fatawa ko wanda dole sai an koma wajensa to daga baya dai kuma shekul zami kuma yanzu kuma ana sanya ma ana faɗan ma kowa ma a wanda aka aka same shi yana da ilimi sosai ibn taymiya ba shi ɗaya ne ya ya zama yake da wannan da kabilin ba ko a wannan zamani ma akwai akwai masu cewa masu cewa malaman su shekul islam su ma kansu a masar malaman misra tun bayan tun bayan da ibn hajar ya rasu musamman irin su siyotsi su sahawi in kai suna magana shekul islam suna magana ibn hajar ba ibn tamiya suke magana ba da ibn tamiya ne daga baya shi suna ya fi shahara masa yan tijariya suka ce shekul islam yan faiza suna nufin shehun su shek ibrahim yas suke shekul islam su haka suke magana sau da kaga shekul islam ba wani ba wani abu ne wanda yake sabo a wajen malamai kuma kamar ibn tamiya wasu sun faɗa kuma bayan ibn tamiya wasu sun faɗa ina faɗa wannan magana saboda akwai daga baya wasu daga cikin ahnaf da wasu daga cikin malamai da suka kokarin cewa ma duk wanda ke shakun sanin ma to ya ya kafirta wato sai so kace ma kace ma musuluncin ma durkusawa ke da da kafafun sai je sai shi ya koya masa dan haka yanzu ai ba ai da ba duk wanda ke shakun islam to yanzu ya zama kafiri a to shine ibnu nasir din nasir din dimashqi ya da littafi da ya rubuta na aradul wafir ala man za'ama anna man samma ibn taymiya shaykh al-islam kafir wannan littafi ne raddi yayi akan ruwan da yake tsire cewa duk wanda yake mai ibn taymiya shaykh al-islam ya zama kafiri sai masa raddi yake cewa ba zai zama haka ba ba zai zama haka ba ai ba ba ba haka malamai ke diban karama ko kace abubuwa ko sai yanzu da zarar kun saba da mutane sai a cewa ne kafiri ne shikenan jinin shi ya halta zo a kashe shi ko da kai kai saba ba wai wani abu ibn hajar al-asqalani shi ma yana da wato adrul kamila ibn hajar da aka tambaye shi ya ce a yi tafiya da yawa ai shekhu sam da yawa malamai sun cika wasu fara shi wannan suna din kuma ai mun shaida akan ilimin sa dan haka shi ko shekhu salam adam me ake magana shi kansa ya kamata ma a kula shekhu sam ana tsammanin cewa ga wani mahamiki ne kawai ya zauna an ba shi kujera ya zauna musuluncin ga baki ɗaya zai ya koma shi ne kaɗai ke faɗa aka gaba haka bane yi tafiya ma inda aka taɓa gaya taɓa gaya mishi wannan abu shi ana abin da yasa ake faɗa mishi wannan magana ana son a ce ne shi ma malami da cikin malamin musulunci ba idan bace da kace ulama'ul ko alimul islam ulama'ul islam shuyukhul islam malamin musulunci so ka kashi kaga wato wannan ana yin shi ne intisabiya wato ba ba ba ba saboda marja'iyya ba akwai mace tsakanin laqabi da zaka kawo ta nisbatu intisab nisbatu intisab shine a kokarin a ce shi ya daga cikin su shi ya daga cikin malamin musulmai wannan wannan kaga ka danganta shi zuwa ga addinin ne ba ka dangata addini zuwa gare shi wai cewa addini ya duka sannan sannan ya shafa kansa ba ai ba haka abin yake ba irin nisba ce ta intisabiya ko kuma nisba ce ta marja'iyya muqayyada nisba nisbatin intisabiya wa marja'iyya muqayyada marja'iyya muqayyada shine a koma wajen sabon neman fatawa in aka ce shaykhul islam mufti anam da aka ji galibin yayin da ake gaya mishi su ila shaykhul islam mufti anam waye waye a dinga kawo wasu rukuba na yabo za galibin an gama ne sai a cikin sai a gaya maka cewa saboda me yasa ake gaya mushi haka saboda galibi musulmai in suna neman fatawa wajen shi zuwa kafirai ma wani lokaci suna neman tawarin shi suke zuwa in an kada kuna da saɓani ban gami da usuludin wajen shi kuke zuwa in kuna da saɓani a furu'udin fiqhu wajen shi kuke zuwa in kuna da saɓani a kaza da nan ko ma me wajen shi ake zuwa kawai shi ya bada fatawa wannan kaga marja'iyya ce muqayyada wato authority ne yake da ita amma ba authority ta ilimi ba authority na yazo da abin da ya ga dama ba to su kuma sai suka maida wato nisba ta zama nisbiya ce nisba ce ta masdariya marja'iyya mutlaqa wato wata kuma nafa ba haka bane ba ya ce musu sai ya je ya zauna ne an ba shi kujera zauna shi ya yi abin da sai ya ga da baki a musulunci sai haka yanzu kamar yayin matsalar juyin mulki kenan wannan kuma haka ma'anar take ba wannan ba haka ma'anar take sai haka ibn taymiya ko a yanzu idan wanda lakabi an ga zai fishe mu muka muka da lakabi babu gomi shi malamai suka ci gaba da faɗan mu ibn taymiya shaykh islam babu dami ba za ba za a faɗa ba da yawa malamai sayyidul ulama haka aka kira ayyubu sakhtiyani sayyidul ulama kuma da yawa sun magabata in ka zahabi ya zo zai musa jama sai in ya zo sai ce alhafiz thiqa shaykh islam bai wai sai akawo galibi kuma waɗannan laƙuwa ba yana faɗa da kuma wai da kowane in ka zo in ya ce alhafiz dun abin da yake magana in ka je kana bin tarjama shi zai maka bayanin ga inda ya zama ya zama hafiz shakudu ba a hadisi in ya zo maka ce maka hujja ko zai maka bayani in ya ce maka shaykh islam ko zai maka bayani zai maka bayani ga inda ya zama shaykh islam da ibnu hajar kaga shi mai baka yin tabiyan ba ba kaga ana jin shekul islam saboda yanayin ilimi da ya samu a addini sosai musamman a bangaren hadisi saboda haka wannan shine shine wato abin da yake daidai shekul islam yanzu da in bi akwai taskiya ba san ce in bi akwai taskiya to wannan tsarkake baki in babu taskiya kai abin da ake magana shine malamin musulunci wannan dan me ba za a faɗa ba ya kamata a faɗa sai a faɗa mishi malamin musulunci kuma shaikhu ba aka dangata mashi ba ba a dangata mashi wani suna wanda zaka ce wai sunan ubangiji bane sheikh ba idan aka taba ce ubangiji sheikh sheikh sheikh yana nufin shaikhu ka tsufa ka kira wani ubangiji da tsufa dai da zaka zaka ga ba mai ba mai ma hada ba ko ba cewa aka shi musulunci ya koma wajensa ba to sai lokacin to to masha Allah akwai akwai shaikhu shuyukh ko imamul a'imma shekul shiyuk shi a ce malamin malamai to shi shekul shiyuk wannan baya cikin inda wanda wannan lafazin ne yanzu malamin malamai mu kaga yana da ma'anarsa amma dai malamin shekul shiyuk wannan baya cikin abin da mu zaka ce in mutum ya faɗa mutum zaka ce wai an yi ba kuskure ba kuskure da ubangiji shekul ne kamar da na faɗa sheikh galibi saboda malamai sai mutum ya tsufa ya sama ya sami ya sami experience yake zama malami su a wajen su a sanar al'amari sannan aka da zaran yi ko yaro ne karami amma ya zama ya samu girman da wuri sai ya zama sai a kira shi da shekh na tijin to dan tijin da tigai yanzu Allah ya zo wannan wannan wannan wanda a cikin sa ba komai a cikin shekhu shehu kuma galibi abin da suke magana galibi galibi za ka ga su malaman hadisi wani lokacin su faɗa wannan wannan idan aka samu wani malami wanda yake ya zauna malamai da yawa sun tsaya wajen shi ya tafi koyar da su sai a ce to malamin malaman waɗannan malaman ai da yawa da yawa wato zaka ji wani lokaci da ta malam ba so yake ba zaka ji Muhammad Tani Umar ana cewa malamin malamai misali irin irin wannan ne zaka ga galibi malaman ilimi na sama da na ƙasa na tsakiya kowa ya zauna dai yana fara da ilimin sa to kaga wannan wani abu ne kuka mura'ati wani abu ne kuka lura da shi wani kuma siyakin abin a fili yake in an tsaya an duba imamu la'imma imam shine jagora imamu la'imma wanda ake cewa imamu la'imma shi ibnu khuzaima ibnu khuzaima muhammad ibnu ishaq ibnu khuzaima ya rasu da uku da goma bayan hijira to a lokacin sa ya sami sa'a kwarai da gaske mutane masu daraja sun zama albansa kuma ya gabaci tsarekunsa wajen sanin ilimin hadisi da kuma ilal da sauransu to sai zama da duk ana izina da ra'ayinsa ana kiran shi da imamu la'imma shi ka saucewa imamu la'imma akwai daga cikin malamai shekh rabi'a ibnu hajar al-markali rabi hadi al-mulkar yake cewa shi yana ganin wannan imamu al-imma yakan yi wani yakan yi wani kyankyani haka shi me yasa a riga fada shi ka sama wasu da malamai suke ba sa so to amma kaga imamu al-imma in ka tsaya ka dubi yanayin rayuwar rayuwar shi ibn khuzaima din cewa wani lokaci Allah ya bashi wani lokaci kaga Allah ya ba mutum shekaru an samu asabiqu al-lahiq galibi masu samu irin wannan alfarman sai malaman islamiya kaga malamin islamiya ya kantar da uba ya kantar da da ya kantar da jika duka sai ka gani zai ga an yi haka to kaga yanzu wannan ai zaka kira shi malamin malaman islamiyya duka ai shi malamin malamin su ne ai ya zo to ba malamin su ya zo kaga imamu imamu la'imma kenan usazul asati da kenan malamin malamai su ne yazo saboda irin wannan sunan da yake wanda in ka tsaya ka duba zaka ga yana da yana da wato ma'anansa da karinansa in ka duba yasa aka kira mutum wannan ba za ka ce mishi dan me ba sai dai za akwai taskiya kullun dai kamar da muke faɗa za akwai taskiya kokarin koda kai sai ko dan adam shi kuma ya sauka in ya sauka sai ubangiji ya dauka shi to babu ibnu qudayma ba shi sa ba kashi wannan sunan ba ibnu al-mudaqqin yana cewa saboda shidda shidda taharrihi wa basarihi bir rijali wa tikhali auka ba ka yana cewa saboda kabajan takatsinsa da wajen zai rawato hadisi dan ko ka kanta littafi ibnu qudayma na sahih littafin sa in yayi kokonto ko rawi rawi wanda yake shi bai gama gamsuwa da shi ba sai kuka jina kawo abu da kokonto ya inganta to kaga wannan akwai shidda taharri kabakin dadansa da wajen kawo hadisin da kuma zaben malaman sa da yake yi da kuma yadda yake ba da hadisi da jauda yasa aka ce mashi imamu na imma abu na karshe da za mu cika shi banda shi akwai sultanul ulama afwan sultanul ulama shi wannan izini ibn abd salam ake kiransa da shi sultanul ulama al-iz ibn abd salam wa sultanul ulama kaman sarki ne na malamai sarki na malamai to sarkin malamai sultan ne sarki bai sarauta haka kamar dai wata sulta ne yake da ita ne ko ya ne ne amma dai lakabin sa ne dai wannan a to eh galibi wannan suna yaba mutum shi ke samu kansa ba a wani misali mutum in an sa din da malaki kuma galibi shine zunci magana ita ma sulta wannan galibi wataƙila ya zama shine kamar yake da shugabanci na limaban jihar baki da kaga sultan aka ce sultan kuma ba ba sunan ubangiji bane wataƙila dai abin da ya dan fi za a ce mun kishi da a ce alimul ulama kaga alim ko alimul ghaibi wa shahada wannan kaga ya dan kama da wani suna na ubangiji amma dai a ce alimul ulama wannan ko a'lamul ulama ko wannan kaga akwai akwai na farko suna ubangiji sannan kuma akwai kai shugaba sosan gaske amma sultanul ulama an ga wani yana dan sarauta an ga shi yana sa kaya sosai haka irin na sarauta a ce to wannan dan sarautar malamai ne wannan ko sandaunan malamai ne wannan wannan aka faɗa insha Allah zai zama matsala ba sai dai in kawai akwai wato wato babi na kai shi kololuwa a yabe shi da yawa su ce zama an sami an samu matsala kuma bai kamata mutum ya samu kansa ba kar mutum ya samu kansa in daga baya mutane suka sa masa kaman an ga yana yawan sa aska tara daga baya kaga da hawa da ba galibi eh to sakin malamai wannan kaga ina ganin kamar bai da wani bai da wata matsala ba su yana isa ba galibi ana wani sarauta ne da yau tikila aka bashi abu na ƙarshe da za mu cika shi da shi shi ne wato shi a ce mutum imam yaushe ne ake ce wa mutane imam galibin al'amari dai abin da ke makarar a wajen malamai imam ana kira mutum imam ne sun ya tara abu guda biyu ya tara ilimi sannan kuma ya tara aiki da ilimi ta yadda iliminsa da aiki da iliminsa ya gadon masa da ya zama shi abin koyi a wurin mutane kamar yanzu imam malik imamu abu hanifa imamu shafi'i imamu al-thauri imamu ahmad ibn hanbal imamu isaac ibn rahawiya da galibi waɗannan malamai suna da sun yi ilimi ne kuma suka yi aiki da ilimin su wannan kuma ya gadan musu ana wato izina da abin da suka faɗa wannan imama ce suka samu ta addini saka wannan in aka faɗa mutum irin wannan malamai ce wannan babu laifi babu laifi a gaya mutum irin wannan suna amma kaga anan fa ba fa ana magana mutum ya zama asumi ba in ka ce an samu ce wata imama da shi ake faɗa ma imaman su shi wani imama ta yan shi'a wani kuma bid'a ce imama kuma mu da muke sawa ko adam kaga imama shi da zunda cewa shi ma wani malami ne kuma abin koyi kawai abin koyi ko ba ana magana shi ma'asumi ba saboda da yawa daga cikin malamai akwai wanda ake kimsa imma da amma kuma sun zama sun bada wasu abubuwa na kurakurai ma har ba wasu abubuwa na bid'a bid'a da insha Allah wajen ubangiji ba zai zama ya musu tabici ba kamar su irin sun kata da irin da'awar sadusi irin sun sha ibn abi abdullahi daswa'i wanda zaka sun fara cikin bid'a ta qadar qadar bai dan sauki al'abar saboda kusan duk masu bid'an qadar a basara da wuya ka samu malami ya gama malata shi ya kubuta ko san basri sai da aka dan taba jifa shi da wannan Allah ne ya kubutar da shi wata magana ce ya faɗa kawai zaran budu kawai kawai sai ya zama aka ce shi ma ya zama ya zama ya zama imamu abu dauda as-sijistani ya kawo ya babi na musamman da yake nuna kubutarsa alaihi ta'ala alaihi rahmatullah banda shi akwai Muhammad ibn Ishaq wannan dan Madina ne abokin zuman Malik masu rigima da Malik kusan malamai suna da rigima malamai suna rigima ba zaman lafiya ake koyo shi ba ka ce malam wani malam wani malamai kaman kaji ai da ba duk wata ni da abu ya hada ku sai kun ga kuna dan ta isa tsakanin ku da juna ko malamai kuma ba su ba ba wai masu mai bane nasu ma ya fi sarki ya fi sarki amma sauran sarakuna an ka kada da ku sauran marewa duniya za ka abin da dan aida abin akalla dai ba za ka taba jin an ce malik ya ce mashi muhammad ibn ishaq shi mutum banza ne ka sace amfani da magana sa ba ba a yi sai dai idan magana dai shi ma dan in ya ce mishi kule ce mishi tas a tsakanin su tsakani akwai wannan to shi kamar su annawawi annawawi ya akwai abubuwan da suka dan faffada na kurakurai kamar su ibn hajar al-asqalani akwai abubuwan da suka faɗa na kurakurai za ku ga a cikin taƙiƙi da aka yi na wannan na fasafin bari za ku ga can ƙasa wani lokaci akan kawo gyare-gyare da shek mai ba zai ke ma ibn hajar musamman wajen babi na aƙida to wanda ba dan kawai a sami ibn hajar da yan kurakurai ko annabi da yan kurakurai ba za ka zo ka ce wani mu za mu ce mishi imam ba sai dai mu ce mishi malam kawai kawai shek ko wani wani za ka ce mishi kai ba za ka ce mishi imam ba bayan mutum ka daga kasan ga ilimin ka kuma abin koyi ne shi ba kuma san zuciya yi ba dan me za ka ce mishi imam ba saboda muna faɗan wannan magana saboda akwai lokuta da aka rika zuwa aka koma ana ba ƙoƙarin bikin ma wannan tafi wannan mutane wannan mutanen banza ne a daina wani uzina da su wannan wannan shine wasu ƴan shekaru na za ku ga wasu matasa mun wasu zo nan sun surfafi su ma Jafar sun surfafi su Albani Zaria eh wani ba yanzu daga baya sun sun daga baya sun fahimci abin da suka dauko abin ba zai bulle musu ba ai so suka yi daga baya ma hata wato wannan malamin ba zai ce musu ce musu malamai na shirya saboda abin da suke suka dauka na kai watakila ma kuskuren kuskure ne mai tawili kai kuskuren kai shi ka gama da awon ma balle ka gama baka yi kuskuren ba da ba wasu abubuwa kawai sauki suka dinga jita ba layi a cikin kasu suka su ba dai da hada kasu suka su saboda me saboda suna sun yi wa'azin dimin kirji sun ce aje a kaza kuma sun suka zama sun kaza boko haram waye waye waye sauransu suka dinga faɗan maganganun jahilci ne a da rashin ilimi saboda haka wannan duk ba ba zai hana mutum mutum imam ba in mutum ya zama mun san shi da ilimi da kuma kokarin aiki da ilimi kuma yana da wani ilimi amfani da taba da ya taba koyar ma mutane wannan ba za ka dan me za ka ce imam ba imam ne aikin da in ka ce wai wai saboda sai saboda kurakurai kai imam malik shi ba bai da kurakurai imam malik ha aqida ma ya taba yin tantama akan akan akan nuqsanul iman tawayan imani ya ce dai imani yana karuwa amma dai tawaya to sai an yi tunani shi wasu cikin malamai daga baya ya tafi ya zo ya share wannan magana ta sai amma kaga da ya mutu akan haka sai mu koma mu je cin imam ba amma mu je cin imam ba ibnu isaq wanda muka kawo wannan shi ba kasa akwai hadisi sura wannan asiri ne sanani wajen malamai yayi tawilin hadisin malamai kullun suka zo yin tarjuma za su ce to amma walakinahu akhta fi hadith fi hadith sura yayi kuskure hadisin sura amma kaga ba a tabbata shi ba imam ba saboda haka dan malami ya biyu an samu yayi wasu dan kurakure babu laifi a ce shi imam wani zai ga ya manta ya ce imam sai ce au ba imam ba mala to wannan a samu kaga lokaci a banza su gazali gazali a baka dama ga zaka lokacin shi kace wai kai kana wai gazali wai san zuciya shi dan kurakwai da ta fara shi ya wala miji ba a cikin tafan zaka ga abuwa masu amfani a lokacin sa irin kokarin da ya mu addini wajen ya kare su daga wato masu harin addini iri iri ai shakka babu zaka san dai akwai ikhlasi a zuciyar mun na bawo Allah sannan kuma ubangiji ya sanya ai mutum kyakkyawa a zukatan makunan mutane kirki suna ambata shi da wato yabo da sauransu da dai za ka yi imam ba shi ne kuma ya maka da za ka yi imamul ghazali ba dan wasu ba su ma sun ce ba amma dai ce mai ghazali shi ba imam kawai sai ya ce shi malam ko na abu saboda shi ba abun koyi bane eh inda muke ba abun koyi ba sai ka ka gyara duk haka kowa yake kowa ma haka yake kowa haka yake in aka bude wannan kofan da wasu ma malam aka gumi daga baya ku a ce a daina ce musu malamai abu ban koyi sai da a ce malam kawai a shi malam na bahaushe kaga wannan kuma rashin kunya ne ai dan malam amanin malam farkon ba wai masu yi bane a cikin tafansa radul azal akwai suraye da aka jaba laji wannan shine kace al'amari akwai inda aka jaba laji aka yi malam gyara daga cewa kidan sa da ya rasu akai akwai maganar maganar rashin dawa nabi isa wannan wannan mu a wajen wannan wannan kasaba ce mummuna zalla ce sai a fasa baki akan ta amma mun riga mun san cewa malam ba zai yi fahimta su kenan yana bauta ma Allah ya da abin shi sauran abubuwa da ya zo da shi kuma abubuwa masu kyau sai ka ji ka ji kamar ka tamshi imamu saboda wannan saboda har yanzu shi imamu duna ne a wajen malamai yan Najeriya na'am idan mutum bai da wani ilimi mai amfani da ya yada sai ilimin ilimin kan banza galibi ko kuma ilimi ne wata galibi ya shi ba malamin addini bane malami ne kawai dan kimiyya sai je kawai dan ganganci ya fara magana kan addini kai rana daya idan kuma dole ana nema sai an yi iza da manganinsa to wannan ba za ka tafi shi imam ba ka kira shi kawai da sunansa ka ga shi ba ai ba abun koyi bane ya zama abun koyi tunda shi bai da wani ilimi guda daya wanda zai ce ya amfana da mutane kamar su malamai sa ce kamar su irin su alkindi su alkarabi su ibn sina aka je su imam su kira su imam a ina za su zama wannan imam wannan su ibn sina ma da ake mata ta imanin su yana ta dama imaninsu ba ake yi ma ya amma tsaya ma musulunci nasu ma ya kai ɗari za ku ga duk galibi daga arna malaman sai kuma ɗalibansu arna galibinsu kuma daga mai cewa yanzu shi ma ƙur'ani nan ma shi kashi wani abu ne wanda za a yi a kayarin ɗansa shi ma za a iya zuwa da shi wani ɗaya daga cikin shi zai je zuwa ƙur'ani ɗaya daga cikin ce ba wani a ce wani mutum kawai zauna shi ɗaya ana mashi wani wahayi a kawai dai ya dai ya yi wasu ga nagadansa kaga to me ya hada ya hada annabi da kafirai kuma da suke cewa asabatu jannatu da ba su cewa ubangiji a ubangiji bai san wani abu filla filla ba bi dai san abin da yake a dunkule abin da ya halitta kaga yanzu ka san gini da kai kenan amma baka san abin da ke faruwa a cikin gidanka ba ai sa daga cewa ai ga zani ne ya fara yin rubutu ya fara cewa su wanda ba musulmai bane ba wasu abubuwa ne guda uku da cewa ubangiji ba ba ma ne taba iya samun tara halittu ba sai dai ta da su da rayukansu amma ta ina zai iya shi ta ina zai ga wannan karfin to kaga irin wannan masu irin wannan bare-baren ai su kaga in kace musu imam sai a zamani wasu abu koyi a addini ya kaji wasu daga wai wai wai ya ce wai wai wai wai ibnu sina wani yaje da bice kimiyya wani yaje ya kasa ganewa ba sai je sai je wai salloli kai ka taba jin an ce ibnu sina da wannan wallahi ba za ka taba gani ma altaki kai an ce wai ibnu sina wai ya rasa wani abu wai ya je wai zai yi ibada saboda ubangiji ya mishi fatahi wannan wallahi wanda bai san waɗannan mutanen ba ne ka shiga ka gani ai har za ku tafi su da ake wallafawa ake bugawa ka ga ka ratsiya a cikin su kawai su suna yin a cikin gidan musulunci ka fahimci wannan maganar kawai wanda bayan nabi su damu damu shi ne a cikin di amma shi shekul akbar din shi su ibn sina su su alfarabi alfarabi ba turke ne ai barabaran su wannan yana da yawa kuma da yawa ba in su ibn sina su da yawa ana wasu malamai suna cewa su mulhide ne ba dan ba iyayensa dama mulhide ne mulhide su ne wanda ba ruwan su ba kawai yan ibahi ne babu halal babu haram a wajen su su aka suka rayu su kaga irin wannan ba za ka zo kana wani abin nan ba haka wannan ibnu arabi ibnu arabi ba yi da wani wani turar da aka ce za a ji a duba ibnu arabi shi wannan wasufi shi wannan kaga shi duk abin da kake nema na barbare a littafin sa wani daga cikin malamin mu yace wai ai ba an duba tafsirin nasa bane ka san ya tafsiri ya tafsiri yace eh yake cewa shi ba ji an duba tafsirin sa ba ka an zo ana ta masa wani inkari wai da jahilci wallahi wani abokin mu malam Faiz haka yana zaune kawai sai ya kwakwako da wayarsa ya je ya shiga cikin wannan tafsiri na bawa Allah nan wallahi a cikin alif lam mim kawai ana aka kafirci ka aje ko ina alif lam mim yace alif to wannan yana nuni zuwa ga shi ubangiji shi shi wajibul wujud ne ko ya ce shi lamun din yace lamun yana nuni zuwa ga shi al-aql fa'al shi wannan wannan wanda wai wasu kira shi jibrilu shine al-aqal fa'al sauransu shi kuma miye mun sai ce shine muhammad da ya gama kuma ce kuma wannan duk hadisi ma guda kaga kaga ai magana kowa kowa Allah ka ba idan aka ji aka samu shi alif lam mim kawai wai ka ce wai ba duba ba alif lam mim kawai a samu wannan barabaran wallahi ku je ku duba ku gani alif lam mim yana faɗa yana mana inkari ne a lokacin kawai kawai sai shi wani bawan Allah ya shiga wayansa kawai ya duba wasu sai kuma ya so wai wai da lodin kuka da lodin shi ai kai da lodin ba saboda hujja kai da lodin haka na saboda to irin wannan ka ce mishi wani wani abun nan wanda galibi farafaran su iri kamar su hallaji hallaji malamai ne suka zauna suka yi fitawa cewa wannan kai ra'ayin nan naka fita ne daga musulunci ka dai tuba ya ji yace shi ya ji ya gani aka yi shi haka yawa shi kuma suna cewa wai zalunci aka masa ban da shi da irin sa abokinsa wannan albisbami abu ya zai albisdani shi ma za ka ji wannan yana cewa in kuka ce min wai wai an ce wai to kai me yake da maka an ce ka ka da Allah sai ce a in ka ce ka ka da Allah to akwai matsala kenan a aini a cikin sa a cikin cikin zatin sa shi kaka ce yana da ma'iyya wai ana ma Allah shi ya tare da ubangiji in ka ce ya tare da ma'iyya kaga akwai ubangiji akwai wani ubangiji a shi shi ana fi ma huwa ina cikin abin da shi yake wato shi ya yi ga sai ga san haɗi shi ne ake cewa to waya wani lokaci ya dan wasu yan gane gani ne na ajalu kamar waya dan wurin taba hankali shi to waya dan taba hankali yake faɗan wannan magana to Allah ya tsare in taba hankali ne Allah ya yafe ba al'umma Allah ya kyauta to irin wannan kaga ba za ka zo ka ce musu ba za ka zo ka ce musu wato imam ba amma dai dan malami wanda ya dan kuskure amma yana da wasu abubuwa da ilimi amfani da ya koyar wa mutane to ko da a babinsa a babinsa ne wanda ya koyar da abubuwa mai amfani kaga ka ce mishi imam ba laifi dida cikin su kuma akwai wanda za ka shi ba mutumin kirki bane irin su al'amidi al'amidi ko sallan kirki ba baya yi amma dai huwa min asatini aimatul usul to imam ne dai Allah dai ya jikan sa rahama an ce dai ba duka ne ba yi ba din gurgun Allah ya jikan shi Allah ya hima mu murai to ina ganin wannan sai mu zakata a nan insha Allah ya guri mun tajja abinda baka hadi Allah ya ba mu nada abinda baka kusa da ya kai mana اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على الحمد لله رب العالمين ibn hazm zahiri to ya ka ka ka imam ibn hazm zahiri ibn hazm zahiri da yawa an ababu akida ne zaka same shi shi jahami ne sosai eh zaka ji wani lokaci malamai sa cewa shi wanda shi jahami ne saboda wajen asma'ullahi wa sifati wa sifatu wajen asma'ullah a'yan ne ko kaza ko kaza da irin wannan ya fada cikin barbare da yawa ibn hazm amma yanzu dan me ba zaka ce mishi imam ba su ma wannan na taba jin wani ya ce wani ce shi ba zai ce shi imam ba da kuma ci muhallan tasa ta daga cikin littafi da aka ce in dai baka san wannan littafin baka karanta to ya kamata ka dinga yin baya baya da fatawa da fatawa in dai kana san ka san wato ziryan din mangarin malamai da littafin sa da irin littafin su littafin wannan ina ibnu qudama mai sunan littafin ibnu qudama al-mughni ya ce to in ka kara irin waɗannan tafi to shi ne za ka ba da fatawa kanka tsaye to kuma yana da wato wasu manganu masu kyau haka yana kuma da kuma bala'i kyakkyawa da ya yi ma addinin musulunci da ya kawo ma addinin musulunci to wannan ba za ka zo ka ce wai za ka ce a babin aƙida dai shi gaskiya dai ba imam ne abin koyi ba kaka ai ka ɗan sauta kuma akwai wani lokacin mu rika bambanci tsakanin malami da ya je ya faɗa bid'a ne dan shi ya fahimta su kenan dan tanzihan lil bari je ibn ibn az-zahabi yace yayi ne saboda tsarkake ba ubangiji shi kamar irin su an suka tare da muka kawo amma zaka ce ibn qatada da aka ce ta aya ba aka tambaye shi bai san bai sani ba sai yace shi ba zai faɗi ra'ayinsa ba aka ce faɗi ra'ayinsa to kai kai ijtihadi yace kai shekara na ko 60 ne yace ko nawa yace ni ban ijtihadi ba ban kawo ra'ayina ba to irin wannan kuma ne ya faɗa kuskure ne wata bid'a kan lokaci ba za ka ci shi ma ba kai waye kai waye waye kai da zaka izana daga maganar ka so ibn hazm zahiri shi ma yana da gaske gaskiya imam ne wannan imam ne ba da cikin manyan malamai na fiqh kuma yana da cikin rujuba da aka taba yi a wannan al'umma amma baki da na wajen zarangwana fahimta ita kanta wannan muhallam ita kanta ai malamai suna faɗin cewa kun san ya samu matsala da yawa da wasu dauce yan malikiya a andalus din ta yi tsami sosai to shi kanta wannan littafin ai daga baya ya sake dawo da shi daga baya da kama wa littafin suka yi suka yi yayyaka suka yi kura suka yi waye suka yi waye suka yi waye saboda tsabar yin ta'asubanci ya sake dawo da abu shi tawo lokaci ma in ya tashi ya taba balik ya taba waye ya taba waye saboda duk sun cuce shi ma daliban su ba wai shi su ba saboda ka imam ne insha Allah ta'ala assalamu alaikum warahmatullahi